فيه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bado yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mu ya kamo wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na Rajab yana da kwana tara hijira yau na da shekara 1444 talatin da ɗaya ga watan ɗaya meladiya dubu biyu da ashirin da uku barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba dai muna nan cikin surutu tauba sura mai lamba ta tara a jiran jiyar suran alkur'ani mai girma karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai lamba ta tamanin da hudu yau za mu tashi aya mai lamba ta tamanin da biyar a wannan sura insha Allah kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha tara a cikin surutar tauba kafin mu je kai tsaye ayoyin da Allah rama zai karanto akwai tambayoyi guda biyu da wani bawan Allah ya rubuto tun makon da ya gabata yana magana game da canjin kuɗi da ake sabo da tsoho kuma a samu ƙari a tsakani to wannan malamai sun yi tabbiya ne a kawon don dai zamani ne aka shigo domin an shigo zamani na canjin kuɗin ne ce wa'ansu har su samu sababbin kuɗi su tafi ƙauyuka su je su dinga sai da shi da farashin da bai kai tsohon kuɗin da za a wasu wa'ansu mai da wannan sana'a har suna alfahari da haka din to wannan kadan haramun ba malamin da zai halartar da wannan ciniki don kuɗi da kuɗi ne kuma ba a cinikin kuɗi da kuɗi naira naira ce naira ɗari biyu ɗari biyu ce naira dubu naira dubu ce saboda ka bayarwa da wani farashi daban da ba irin wannan kuɗin ba haramun ne da abin da mutum ya samu ya ci ta wannan hanyar haramun ya ci iya cikin riba an gane ko dama riba kala biyu ce akwai akwai a riba ta nasiya akwai riba ta fad to wannan ita ce ribar fad an fifita wani jinsin kudin akan wani wannan fifitawa da aka yi riba ce kada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita riba tana da kofofin zinubi sama da 70 da wani abu karamar kofar riba shine kamar mutum ya je yi lalata da mahaifiyarsa kaga ai bala'in ya kai bala'i dan adam musulmi ya kamata ya kaurace wannan kuma ita ce laifin da Allah yake cewa ya shirya za su yi fada ko za su yi yaki da mai shiri ba matukar bai tuba ba da Allah da manzon suna gefe guda mai shiri ba za su yi za su za su yaki da Allah subhanahu wataala wannan babban laifi ne shin kaba'irul zunub iya cikin sab'ul mubiqat laifuka guda bakwai da suke kai mutum zuwa ga wuta kai tsaye Allah ya tsare yana sallah ne iya bin liman ya zo bayan liman ya ta da sallah an yi raka daya to liman sai sujadar ba'ri ta kama shi a ka'ida kuma shi sai ya ciko abinda aka yi baya nan ya sallame sanin ya yi ba'adi haka yake a shari'a to ya ce a hanyar cika wannan abin da aka yi baya nan sai kabli ta kama shi kuma kabli ta kama shi a cikon da yake ba'adi ta kama shi da liman da wani suna taka ta hada da ta abin nan ta hada da ta targaɗe da yawa to malamai sun ce ƙabilin za ka yi kawai idan ka je ƙarshen sallah za ka yi ƙablin da ta kama ka waccan ba a da shi kenan ƙablin ta tafi da ita ba sai ka yi ƙablin daga baya kai ba a ba hatta nan kusa kusa ma malami akadari abin da ya tabbatar kenan idan biyu ta haɗu to sai ka yi ƙablin ka bar ba a wannan shine abin da suka ce insha Allah wallahu ta'ala alam alaran ma wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا Hmm.
وتذهب أنفسهم وهم كافرون Qur'ani yana mana magana game da halayyar munafukai wanda yake can kunnen mu game da ha- ɗabi- ɗabi'antuwa da ita ko kwaikwayon su cikin waccan mugunyar ɗabi'a har ma Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa ɗaya daga cikin su sallah in ya mutu sannan Allah ya hana manzon Allah tsayuwa kan kabarin ɗaya daga cikin su don yi musu addu'a sai Allah ta yake ta domin su sun kafircewa Allah sannan kuma sun mutu suna fasikai yasa Allah ta'ala ya hana a yi musu sallar manzan Allah ya musu sallah sannan kuma Allah ya hana manzan Allah ya musu addu'a kan gabarinsu to sai ƙur'ani ya ci gaba da magana cewa wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da 'ya'yayensu su burge ka su baka sha'awa karwa ne don tarin kudinsa ko yawan 'ya'yansa kuma ya siffanci da siffar munafirci babu abin sha'awa gare shi in ji Allah subhanahu wata'ala inna ma yuridu Allahu an yu'azzibahum biha Allah ta'ala yana nufin ya azabtar da su da ita ai bi sababi tilkal mal da sababin waccan dukiyar da ta shagaltar da su ta dauki hankalinsu game da Allah da manzon Allah wadda an yi azibawon bihafin duniya Allah tun a duniya ya fara ɗanɗana musu azaba da ita wata haɗa an fusuhu mahim kafirun kuma Allah ta'ala ya ce a zare rayukan suna kafirai wannan shi ne irin tanaji da Allah ta'ala ya wa waɗancan mutane domin zuciyarsu ba ta da kyau ƙudurinsu game da Allah ƙudurinsu game da manzon Allah abu ne mummuna sai Allah kuma ya musu wannan aljaza'u min jinsil amal wa tazhaqa anfusuhum ay takhruju anfusuhum rayukan su ya fita daga gangar jikin su wa hum karihuna afwan wa hum kafirun suna matsayin kafirai malike cewa karrat hadhihi al-aya ma taghayyir ma taghayyir fi al-fadhiha wannan ayar in kun in ba ku manta ba baya kadan mun wuce ta wata aya mai kama da wannan can ta ce fala tu'jibuka amwaluhu wala auladuhu yake ba zai kubuce ba saboda kada ka yarda burin san tara dukiya ta hanyar har ya shiga ranka idan wannan ya fada ranka to ka shiga uku duniya da lahira duniya ba huta kuma lahira ba hutawa ka yi ƙoƙarin roƙon Allah kana'a ya sama wadatar zuci wani iya na iya ta sha'awar matsayinka ma bai samu ba kullum ka dinga roƙon Allah ya ma wadatar zuci manzan Allah ya ce aligina ginan nafs ita wadata ita ce wadatar zuciya idan Allah ya wadatar da zuciyar ka magana ta gane duk abin da ka samu za ka sanya masa albarka kuma zai ishe ka cikin biyan bukatunka amma matukar ba ka da wadatar zuci a duk lokacin da ka samu wani abu to harin gaba za ka ke yi. ko manzan Allah ya ce duk mutumin da yake kallon sama da shi a duniya to wannan mutum iya da karanci ya gode wa Allah ba za a sani cikin masu godewar Allah ba a kullum ana so ka dinga duba ƙasa da kai a rayuwa hakan zai sa ka dinga godewa Allah amma ɓangaren ibada kuma ka dinga duba sama da kai domin ka kwaikwayo su ka hoɓɓa sa kusa da su an fahimci wannan to Allah ta'ala yake cewa yayi nufin zari rayukan su a matsayin su na kafirai waɗanda ainihin ba musulunci a ransu Allah ya maimaita wannan ayar domin irin hadarin da dukiya ta- take da ita da kuma irin hadarin da wa'ansu ƴaƴayensu ke jawo musu misali guda biyu da zamu takaita a kansu Karuna Allah ya ce iya cikin sahabban Annabi Musa alaihi salam inna Karuna kana min qaumi Musa إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إنه لتنوء بالعصبة أولي القوة
Mm.
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa shi qarunan na Qur'an da Qur'ani yake ba mu labarin sa da sahabin Annabi Musa iya cikin almajiran Annabi Musa alaihi salam fa baga alaihim sai Musa tawaye sai dagawa wa atainahu min al-kunuzi Allah ya ce qaruna mun bahi taskokin dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwa makullan taskokin arzikin qaruna sai sun wahalar sai sun gajiyar da zarata majiya ƙarfi mazaje sama da mutum goma sha biyu ba su iya ɗaukan mukullan da aka kulle taskar ƙaruna ta arziki ba fa arziki ba a mukullan kawai latanu bil usba ulil quwwa sai Allah ya ce iz qala lahu qaumuhu la tafrah mutanansa abokansa sahabban annabi Musa suka ce ƙaruna kada kai alfahari dan Allah ya baka dukiya kada kai dagawa karuna domin inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son masu alfahari Allah baya son masu dagawa daga nan me shi gaba da shi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة Mm.
ولا تنس نصيبك من الدنيا Mm.
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين abokan karuna suke cewa fitari fi ma ataka Allahu daral akhirah wannan ni'ima da Allah ya baka kai kokarin neman gidan lahira da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk nema da tsuruta da ajiya nan a samu halal karkaki ka ci gaba da wannan amma ka tuna da wancan wa ahsin kama ahsana Allahu ilayhi karuna ka kyautata wa al'umma kamar yadda Allah ya kyautata mu wala tabgil fasada fil ard haruna kan dukiya ta saka neman barna a bayan kasa ka dinga abubuwa wanda zai dauke tarbiyar al'umma ya rikice tunaninsu ya dauke su daga siratul lahi almustaqim kar kai wannan domin inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya san mabarnata masu kawo fasadi a cikin al'umma Allah baya san su abokan suke masa wannan wa'azi amma da karshe bai dau wannan wa'azin ba karshen abin duke ta halakar da shi Allah ya ce muka kisfe shi muka sa ƙasa ta dare da shi da duk abin da ya mallaka Allah ya ce ƙasa ta haɗe su kaga dukiya ba ta sai masa alkhairi ba misalin ɗa suratul kahfi tana ba mu labari tsakanin Khadir da Annabi Musa alaihi salam da abubuwa suke faruwa Annabi Musa bai sani ba da ƙarshe Khadir zai wa Annabi Musa bayani sai ce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minai
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
Hmm.
فأردنا أن يبدلنا ربنا خيرا منها فأردنا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه فأراد ربك أن يبدلهما ربهما خيرا منهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Allah ke cewa wa amal gulamu wannan yaron da Kadir ya sa mak- makami ya kashe shi a gaban Annabi Musa wanda yake cewa laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da abu mara kyau wannan ka zo da abu mummuna ka kashe rai zaki tan bi ghairi nafs take cewa yaron nan da na kashe fa kana abawahu mu'minai mahaifansa mutanen kirki ne mu'minai ne fa kashina an yulhiqahuma tughyanan wa kufra zaman ɗan abun mahaifan akwai yiwuwar ya ja su zuwa ga kafirci da wuce gona da iri ɗan zai iya sawa su kafirta ɗan zai iya sawa su saba wa Allah kuma Allah iya son mahaifan da rahama sai yake cewa fa arada rabbuka an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhuma ubangiji sai ya so ya musanya musu shi da wani wanda ya fi shi tsarki kuma ya fi shi jin kai da rahama a gun Allah subhanahu wataala kaga sai aka kauda dan domin Allah ya tabbatar da rahamar da zai wa mahaifa barin dan gunsu zai iya zama ya fada cikin halaka ya fada cikin fishin Allah subhanahu wataala kaga shi yasa Allah dinga jin hankalin mutane auladukum amwalukum amwalukum auladukum ku kula da su ni'ima ne amma in ba a rike su da kyau ba za su iya zama wani abu ba ni'ima ba Allah ya ci gaba da cewa malam
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا به وجاهدوا مع رسوله استحذاك أولو القول منهم Mm.
وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين Allah ta'ala ke cewa sure munafikai wa iza unzilal suratun lokacin da Allah ya saukar da wata sura an aminu billahi ita wannan sura tana bayanin kan cewa a yi imani ga Allah a kadaita Allah wajen imani da shi wajahidu ma'a rasulihi sta'azanaka ulul qawli minhu wajahidu ma'a rasulihi kuma Allah yake bayanin cikin surar ko ayar ku fita ku yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da ayoyi alqur'ani akan tajdidul iman da kuma tajdidul mutaba'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam a jaddada imani sannan a jaddada mutaba'a ga manzon Allah tsiran Allah da aminci tabbata gare shi a haɗu da shi a yi wa musulunci gata to in Allah ya saukar da wannan sura ista'azanaka ulul tawli minhu ma'abota wadata a tsawul algina kenan algina wasi'a waɗanda suke da wadata da yalwa- da yalwan arziki ista'azanaka ke su nemi hanzari da uzuri wa qalu ke suke cewa zarna na kuma alqaidi zarna manzon Allah kyale mu ba mu dama mu zauna na kuma alqaidi mu kasance cikin ma mu kasance cikin mazauna gida irin asabiyan wan nisa an gane ko da mata da yara ƙanana da miskinai da masu rauni manzon Allah ba mu dama mu zauna a gida an fahimta ulul dawul sune zawul gina wasi'a wadatar su sai ta jawo su je su yi wa manzon Allah ƙarya su nemi manzon Allah ya ba su dama su zauna su faɗi uzurin da ba gaske bane to sai Allah ta'ala yake cewa a galabiyar masu neman uzurin ƙarya to ga irin siffar da Allah ya yi musu kuma sun ce abban su zauna tare da mazauna gida wa qalu zarna nakum ma alqaidin ka bar mu ya rasulullah mu zauna tare da mazauna gida shine min almunafiqina wa qalu zarna nakum ma alqaidin daga cikin waɗancan masu wannan magana malaka akwai munafikai a ciki wanda za su nemi a ba su uzurin zaman gida ba tare da uzurin da shira da shi ba Allah ya ci gaba da cewa radu bi an yakun
رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ya ce radu bi an yakunu ma al-khawali sun yarda sun gamsu su waɗancan munafikan bi an yakunu ma al-khawali su zauna gida tare da masu uzurin zaman gida al-khawali jam'u khalifa jam'i ne na khalifa ya'ani an-nisa'u mata wakila adniya'un nas kaskantu daga cikin mutane wasaflatihim da mutane masu kankano daraja to sun yadda su zauna da irin wannan mutana duk mazaje masu neman aljanna to sun fice sun bi manzon Allah jihadi amma su yi sai a a manzon Allah bari mu mu zauna a gida bayan ya bar su da uzurin ƙarya ke su ji daɗin zaman su yadda da wannan zaman shine radu bi an yakunu ma al-khawali sun yardar wa kansu zauna tare da mazauna gida kamar yara da mata da guragu da miskinai da makafi su zauna tare da su wa tubi'a ala qulubihim Allah ya ce wannan zaman da suka yi ba tare da uzuri mai karfi a shari'a ba sai yasa aka- aka sake kife zukatansu zukatansu su ƙara tsatsa fahum la yafqahun ay la yafqahun alkhaira ba sa fahimtar alkhairi shi dama duk inda saban Allah yake ya ƴan uwa iya toshe wata hanyar alkhairi a zuciya shi yasa manzon Allah yake cewa shi zunubi idan dan adam iyayi baya tuba hadisin muslim to ɗugu ake wa zuciyarsa a dinga ɗiga mata bakin abu har in bai tuba ya ci gaba da zunubin har zuciyar ta rinne ta zama baka kirin shi ne faɗin Allah rana ala qulubihim ma kanu yaksimun an yi ɗigo baki ya rinar da zuciyar sakamakon irin mugunyar aikin da suke aikatawa to kaga zaman gidansu ba tare da uzuri ga babu laifi ne sun yi wa manzon Allah ƙarya kuma sun ji daɗin ƙaryar da suke masa laifi kan laifi to wannan laifin bayan kawo mu a lahira da Allah zai yi to sai ya ƙara rufe zukatansu kuma suka yi nisa da fahimtar alkhairi suka yi nisa da fahimtar gaskiya suka ƙara nisa da san addini da goya manzon Allah baya yasa wani abin idan wani yayi sai kai mamaki a matsayinka na musulmi mai kokarin bin sunna in aka ce yau ga musulmi ya aikata wani abin wallahi sai ka kwana kana mamakin sa domin kai a ɗan imanin da kake tare da shi to ba ka iya ƙarfin ido ka aikata wannan ba za ka iya yi ba amma sai ya aikata wannan kuma ya je kwanci kwanan lafiya yanzu misali ga irin abubuwan da suke faruwa a ce mutum an bashi kwangila ya ji ya kashe wani ko da tsautsayi ka bige wani da mashin ko da keke sai ka wuni kana tare da din wani abun a zuciyarka a ce ba da ganganci ba ka bige shi ya faɗi ya kare ko ya kuje ko wani abu ya faru da tsautsayi ba da ganganci ba duk mai imani sai ya samu kan cikin tashin hankali to amma wani kuɗi za a bashi a ce je kashewa ne je kashe shi kuma abin ba sau ɗaya ba sau biya zama jikinsa kaga tsubi a ala tsubi laifin da za a gani da haɗarin da ke gaba to an rufe zukatansu ba sa gani ba sa iya gani yasa duk mutumin da yake kutsawa cikin zunubi to iya nesa da Allah da nesa da fahimtar addini a kullum har ma ƙarshe manzon Allah ke cewa za a kife zuciyar tasu alkhairi ba sa iya ganin sai shari duk hanyar aljanna a toce take a gunsu amma hanyar wuta a buɗe take to zunubi iyakai ɗan adam wannan matsayin ya ga shirka kamar tauhidi shi a gunsa ya ga bid'a kamar sunna shi a gunsa ya ga haramun kamar halal shi a gunsa kuma zunubin nan da ƙananan nan da ake renawa da su ake hauhawa ake zama ake shiga cikin gaba irin zuno saboda ka larabawa suke faɗi cewa la tahqiranna min al-hafa ko kuma la ta haƙiran da minar zunubi fa ina da jibalin minar hafa karkare na zunubi karkare na zunubi ka ce don ɗan wannan ma ya suke cato duk girman dutse daga tsakuwa ya fara ka ba'ira hanyar zuwa kan to daga saga'irin zunubi ne kana yi a ɓoye a ɓoye ba ka so a gani kana ɗan basarwa to wata in abin ya kai har a gaban mutane ma za ka iya yi da ƙanana ƙanana ake hawa a je manyan zunubi Allah ta'ala ya tsare mu to lalle ilalla nisa da Allah da nisa da manzon Allah iya sa a rufe zukatan mutane wanda alkhairi ma ba zai yi shiga ba shine fatubiya ala qulubihim fa hum la yafqahuna na'am aya ta gaman لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون Allah ya ce lakin sai dai cewa ar-rasul wallazina amanu ma'ahu manzo sallallahu alaihi wasallam da hidon da suka yi imani tare da shi ai ashabun nufusul karima sune sahabbansa ma'abota rayuka masu karamci masu albarka allazina tahammalu na takaliful aqida wanda suka dauki nauye-nauyen aqida ba sa rawa cikin abin da ya shafi aqida ba sa rawa cikin abin da ya shafi bin manzon Allah da masada'a to su ne wallazi na amanu ma'ahu kenan da manzon Allah da sahabban da suka yi da su bi shi to jahadu bi amwalihim wa anfusihim siffar su sabanin wadancan su wadancan ki suke yi wannan kuma nema suke yi a fahimta wannan alkhairi suke nema waɗannan kuma alkhairi suke gujewa waɗannan sahabban sharri suke gujewa munafikai kuma sharri suke fadawa sahabbai suna bin manzan Allah ɗau'an wa karhan su kuma munafukai in bin manzan Allah suke yi a fahimta duk wannan shine alfarqu bainahum bambancin da ke tsakaninsu to sai Allah ya ce su sahabbai da suke da cikakken imani da Allah da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to jahadu bi amwalihim wa anfusihim suna yin jihadi da dukiyoyinsu da rayuwarsu irin su Usman bin Affan irin su abdurrahman bin auf irin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu duka waɗannan da dukiyoyinsu da kuma rayuwarsu suna zuwa suna jihadi wa addu wajibatul iman kuma suna gabatar da abin da aka ɗora musu wajibi na imani wa amilu bir rafa'ati allati la tanalu bil uqud kuma da su ɗin ake haɗuwa a yi aiki a ɗaga musulunci ɗagawan da zama ba zai kawo wannan ɗagawar ba shi daga cikin manufofin jihadi ya ‘yan uwa iya sa musulunci ya ɗagu darajarsu ta yi sama za a gane ashe musulunci iya da zarata musulunci iya da gata akwai wanda za su iya ba da rayuwarsu da dukiyarsu don musulunci ya ci gaba wannan iya cikin ɗaya daga manufofi na jihadi duk al'ummar da suke jihadi aiki domin addini ya ci gaba to suna aiki domin tutar musulunci ta yi sama ta je inda ma ba ta je ba sanadiyar aikinsu sanadiyar ƙoƙarinsu sai Allah ta alake cewa ula ika lahumul khairat irin waɗannan mutane suna cikin alkhairan da ba shi da iyaka fi duniya wal akhirah a rayuwarsu ta duniya za su haɗu da alkhairi to wani alkhairi ne yafi Allah ya saukar da aya tun a duniya ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah akwai alkhairin da yafi wannan akwai alkhairin da Allah ta'ala zai ce ya yafe musu in ma sun yi ba daidai ba Allah ya yafe musu akwai alkhairin da yafi wanda manzon Allah zai ce wa na fil janna wa na fil janna wa na fil janna tun iya duniya akwai alkhairin da yafi wannan kaga babu shakka sahabban manzon Allah fa ulaika lahumul khairat suna cikin alkhairan da ba shi da iyaka alkhairi duniya da lahira wa'ansu daga cikin malamai suka ce alkhairat alhasanat suna cikin kyawawa a rayuwarsu ta duniya saboda duk inda aka ambaci sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ce radiyallahu anhu a yau Allah ne ya san miliyoyin bakunan da suka ce radiyallahu anhu duk lokacin da aka ce an wani an wani an sahabi wani za a ce radiyallahu anhu anin nabi za a ce sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya san miliyoyin al'umma da suke wannan a kullum kaga hasanat kina wa atainahum fid dunya hasana tun a duniya Allah ya ba su kyakkyawa duk inda kake tarihin sahabi zaka ji kana son sa kana kaunar sa zaka ji kana begen rayuwarsa wannan shine hasanat fid dunya kenan Allah ya sa a dinga bibiyar bayanka da alkhairi a dinga bibiyar bayanka da kyawawan ayyukanka to haka wa'ansu malaman fassara suka ce alkhairat alhasanat wakila wa'ansu malaman suka ce aljawari alhisan fil janna sune yan mata na hurul ain a gidan aljanna dukkan masu irin wannan jihadi da dukiya da rayuwarsu to Allah ya musu tanajin matan hurul ain a gidan aljanna wanda Allah ta'ala yake cewa fihinna khairatun hisan a aljanna akwai khairatun jam'i ne na khaira zaɓaɓɓun mata hisan masu cike da kyakkyawar halittar da Allah ta'ala ya musu to wa'ansu daga cikin malamai akan suka ce wa hukiya ali bin abbas imam al-bagawi a tafsirin sa yake cewa an kaito magana daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi yace annal khaira la ya'lamu ma'anahu illa Allah da Allah ya ce wa ulaika lahumul khairat to dan abba zai ce Allah ne kadai ya san wannan alkhairin da suke ciki sai dai a dinga ijtihadi amma alkhairin da Allah ya ce iya gare su to Allah ne kadai ya san wannan irin alkhairi ne Allah ta'ala ya samu da cikin su wa ulaika lahumul khairatu sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna irin waɗannan mutane sune masu samun babban rabo ya ai kuwa me ya ja musu wannan wannan alkhairan da Allah yake faɗa anan abu uku ne jawo musu na farko tsantsan biyayya ga manzon Allah duk abin da ya faɗa musu ba sa shakka ba sa bukatu abu na biyu suna ɗaukar rayuwarsu su bayar don addini abu na uku suna ɗaukar dukiyarsu su bayar don addini kai ma in kana so ka raɗe su a gobe alkiyama ka kwatanta wannan a rayuwarka da rayuwarka da abin da Allah ya hore ma to game da addinin ka su ba komai bane sannan kuma duk inda aka ce ga abin da manzon Allah ya ɗora ka ka tsaya a kansa ka tsaya kan sunna sannan kuma ka yi ƙoƙarin yin da'awa domin addini ya ci gaba to wannan su ne suke haɗar da wannan alkhairan da Allah ta'ala yake faɗa a wannan aya wanda dai ƙarshe har malamai ma suke cewa wa ulaika humul muflihuna ay wa ulaika ashabul janna dan al-iflah fil akhirah hiya al-janna dan inda Allah ya ce muflihun ko qad aflah to ana nufin rabu irin na gidan aljanna Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin na'am aya ta goma أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم kun ga wa ulaika humul muflihun da suka fasara aljanna ce to ga dalilin su sai Allah ta'ala yake cewa a'adda Allahu lahum jannatin su waɗannan wanda aka siffanta su da wannan siffofin biyayya ga manzon Allah jihadi da dukiya da rayuwa to a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya musu tanadin aljanna wanda ruwa iya gudu karkashin gidajensu khalidina fiha wanda za su dawwama a wannan gida zaman su dawwamamme ne ba fita zalikal fawzul azim Allah da kansa yace wannan rabo ne mai girma al-fawzu an-nasib kenan wannan rabo ne daga Allah rabo mai girma Allah ya kaddara ma samun aljanna a lahira to babu rabon da yake sama da wannan inji Allah minan lailil karama al'uzma domin Allah ta'ala ya sa sun ci karo da karama wata karamci mafi girma shine Allah ya ji kanka ya baka aljanna wannan shine karshen kyauta karshen karamci karshen daraja karshen mutuntawa karshen cin nasara a wannan rayuwa a ce ɗan adam ya faɗi ya mutu ya samu aljanna ya sa manzon Allah ke cewa ghayatul mu'min aljanna in dai mu'mini ne duk abin da yake yi kai abin da ba za ka iya yi ba to abin da yasa yake wannan din aljanna yake fatan Allah ya bashi ku duba yanzu nan muke magana sahabbai sahabi ya yadda ya ɗauko abin da ya mallaka da shi kansa a tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba ya san daɗin dukiya ya san daɗin zaman gida da shi da iyalinsa ya san ya huta wa ransa ya ji daɗi amma duk jiki wannan ɗin don me don ya samu aljannar Allah gobe alkiyama ya sa Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya samu aljanna to babu shakka ya samu babban rabu kuma ya haɗu da karama karama mafi girma ya haɗu da mutuntawa ta inda zaka fahimci wannan duk manzanni tun daga ulul azumi zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙasa da shi ba inda Allah ya musu tanaji a lahira in ba aljanna ba kai a ce ma manzon Allah matsayinsa da girmansa da darajarsa masaukinsa a lahira shine aljanna to kai ka tabbatar duk wanda ya samu aljanna ya samu babbar rabo yasa suke cewa aljanna fiha ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala kafara ala kalbi bashar ita aljanna akwai abin da ido duk gane ganin ido a duniya bai taba gano abin da ke aljanna ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at duk yajiyanka ba albaka ji labarin da yake tafiya presently a cikin aljanna ba kunna ka bai zai ji ba kai ba ma ido da kunne ba manzon Allah ke ce kaga zuciya mai saurin tunani ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo to zuciya ba ta taɓa tunanin abin da ke gidan aljanna ba duk abin da ƙur'ani ke faɗa misali ne ana fassarawa don ka kwaɗaita don ka ɗan gane abin da ake ne iyaka abin da ke aljanna to Allah ne sani yasa Allah ta'ala ke ta fala ta'lamu nafsun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce babu ran da ta san abin da muka koye mata a gidan aljanna babu ita fala ta'lamu nafsun bin nakira ba ran da ta sani ma ukfiya lahum min qurrati ayun cikin abin da idansu zai gani su ji daɗi su ni'imta to ba idan da ya taɓa gani Allah ya koyi ido bai taɓa gani ba shi yasa Allah ce jaza'an bima kanu ya'malu sakamako ne irin aikin da suke aikatawa dalilin sa sai Allah ya musu rahama ya musu jinkai Allah ta'ala ka ba mu aljanna Allah ka tsare mana imanin ya rabbal alamin aya ta gaba malam
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤمن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ya ce waje al-mu'azziruna al-mu'azziruna min al-a'rab masu neman uzuri masu zuwa su nemi uzuri ba na gaske ba sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min al-a'rab daga cikin larabawan kauye li yu'zana lahum domin a ba su hanzari a ba su izini waƙa'adar lazina kazabullaha wa rasula wanda suka yi wa Allah da manzon Allah ƙarya ke suka samu damar zama a gida akwai bambancin kazaba da kazaba an fahimta in an ce kazabullaha wa rasula sun yi wa Allah da manzo ƙarya an fahimta ma'ana sun yi wa Allah ƙarya sun faɗi uzurin da ba haka ba ne sun yi wa manzan Allah ƙarya sun ce ya ba su damar zaman gida a wannan halin kuma haka bane shine kazabullah wa rasula in aka ce kuma kazzaba fulani to kamar ka ƙaryata wani kenan wani yayi magana ka ce ba gaskiya bane ba ba daidai bane ƙarya ne shine kazzaba da kazaba to waɗannan kazabullah wa rasula sun sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa manzan Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin malaman luga al-farra yake cewa almu'azziruna asalin su almuta'azziruna ne udgimatu ta fi zal sai aka shigar da ta wurin cikin zal ya aka dauke ta wurin da muta'azzirun sai kuma mu'azzirun wa nuqilat harakatu ta ila ayn sai aka dauke harakat ta din sai aka maida ta kana ayn he zama muta'az he zama aynun din tana tana da tashdid wa ja'a almu'azziruna min al-a'rab masu neman uzirin zama a gida he suka zo daga cikin larabawan ƙauye he suka zo suka yi wa manzan Allah ƙarya suka yi wa Allah ƙarya suka samu damar zama a gida da uzuri ba da gaske ba sai Allah ta'ala yake cewa sayusibul ladina kafaru minhum azabun alim kafirin cikin su ma'ana wanda suka mutu ba su tuba ba to babu shakka Allah ta'ala ce sai azaba ta shafi su a lahira ba a yi wa Allah ƙarya a wani lafiya ba a yi wa manzan Allah ƙarya a wani lafiya sai dai in mutum ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa yasa manzan Allah wani hadisi mai tsoratarwa yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan manzan Allah ya ce to ya je ne mu gunda zai zauna a wuta yiwa manzan Allah ƙarya hadari ne yiwa Allah ƙarya hadari ne yanzu dan taurin kan ɗan adam ya yi wa Allah ƙarya ya yi wa manzan Allah ƙarya shi agusa ba kawai ba ne musamman in zai samu kuɗi in zai samu dukiya ya yi kwance-kwance shirga wa manzan Allah ƙarya shi wala ba da motsa ba ne ya yi kwance-kwance shirga wa Allah ƙarya in dai zai samu abin duniya shi agusa ba kawai ba ne to duk mai irin wannan to manzan Allah ya ce a masa albishir wuta tana jiransa wuta tana jiransa yasa duk abin da aka tambaye ka game da addini in baka sani ba kace baka sani ba kaga waɗannan mutanen da suke taruwa a gaban masu da'awa wallahi ba su isa su cika gaban Allah ba ba su isa su ɗauke ma wani abu a gaban Allah gobe kiyama ba da ganin su da rashin ganin su ka dinga sawa a zuciyarka ɗaya ne yasa duk mai da'awa ya ƴan uwa akwai wasu ƙa'idoji guda uku da malamai suka ce in iya so ya samu sakamakon da'awa a gobe alƙiyama su yabi ta kansu ƙa'ida ta farko duk girman mutum ba za ka ziga shi ba ko ka gwada shi a teburi ko a membarin juma'a bai isa ba kuma duk inda kai da saɓani da mutum teburinka na da'awa ko membarinka na juma'a ba za ka je wani gun ka bata shi ba sannan ba za ka zo da personal interest naka a cikin da'awa ba wannan ka'idoji ne guda uku dole sai ka kiyaye su alkhairan da ake samu a da'awa to eh ka kiyaye waɗannan ba siga ba kwaɗa mutum ballantana tallata shi ko kwarlanta shi hakanan ba ƙasƙantar da mutum duk yadda za ku yi da shi ka dinga kokarin shigo da shi cikin wata aya da baya ciki dan kai blackmailing nashi to sai kai wa Allah alƙawari ba za ka yi wannan ba sannan kuma duk wata buƙatar ka taka ta kanka sai kai waje awar da ita a cikin dawa to duk wanda tsaye akan wannan zai Allah zai kafa daga daga wajen fadar gaskiya yasa duk mai da'awa ta sunna malamai suna cewa a da'awar sunna ba cin mutunci ba zagi ba abaici amma kuma akwai fadar gaskiya in dai gaskiya ta zo dole kai hakuri ka ji kamar yadda malam adam muhammad da kore ki faɗa Allah ya ƙara mai lafiya yake cewa kun ga gaskiyar nan wallahi mu ma ba mu ma ba dadi take mana ba faɗa muke kawai mu ma haka muke dole mu faɗa to saboda ka duba ko dole kuma haka za ku ji ba wanda ya isa girman Allah da manzon Allah shine a gabanka Imam Ahmad dan Ambal Allah ta'ala ya ƙara masa rahama yake ta duk wani mai da'awa ko duk wani limamin juma'a a lokacin da yake da'awa ko yake kuɗuba a juma'a to ya kaddara shi ba wakilin Allah da manzon Allah ne wakilin Allah ne shi wakilin manzon Allah ne kana matsayin wakilin Allah ko wakilin manzon Allah waye a gaban ka to babu wani wanda ya tsaya zai sai tsaya a gaban ka Allah da manzon kawai sune a gaban ka to saboda ka wajibi ne a kiyaye wannan sun zo sun nemi uzuri manzon Allah ya ba su dama su zauna a gida kuma alhali ƙarya suka yi wa Allah ƙarya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce wannan ƙaryar wallahi ba za su wange lafiya ba sai Allah ya ɗanɗana musu azaba mirɗi a gobe alkiyama aya ta gaba laysa ala du'afa ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل na'am والله غفور رحيم ga masu uzurin gaskiya nan wanda in sun zauna a gida ba su je yaƙi ba Allah ce babu laifi a kansu shi ne Allah ke ce laisa ala du'afa babu laifi ga masu rauni idan sun zauna a gida ba su je yaƙi ba sannan wala ala limarza haka nan babu laifi akan mara lafiya in bai fita ya je yaƙi ba wala ala allazina la yajiduna ma yanfiqun haka nan waɗanda ba su da abin da za su ci su tafi wajen yaƙi ko su bar wa iyalansu abin da za su ci a gida su tafi wajen yaƙi talauci ya musu yawa idan tsabaragen talauci ne ya hana su fitar yaƙin ba su da laifi idza nasahu lillahi wa rasuli amma idan sun yi ikilasi ma'ana zaman su a gida talauci ya hana su zuwa amma su yi ikilasi su kadaita Allah da manzon Allah wajen biyayya shine idza nasahu lillahi wa rasuli sai Allah ya ce ma alal muslimin sabil duk wani mai kyautatawa to ba za a dau hanyar yi masa wata ukuba ba daban an fahimta wallahu ghafurur rahim hakika Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne addu'afa malamai suka ce kamar dan Abbas ya ce ya'ani al-mashayikh wal ajaba kamar dattawa maza da mata wa'an suka ce as-subyan kamar yara kanana wani suwan da mata sannan da marasa lafiya to waɗannan in ba su je yaƙi ba to Allah ba zai kama su da laifi ba in ba su je yaƙi ba ba za a yi musu azaba ba duk wanda Allah ya kawo cikin masu rauni ko marasa lafiya ko mutum makaho ne ko kuturu ne ko gurgu ne da wata larura da zai hana ya je yaƙi in bai je ba to Allah ya ce ba wani laifi a kansa babu laifi shine laisa ala du'afa'i wala ala marda babu laifi a game da masu rauni sannan da marasa lafiya sannan da wanda ba su da ikon samun abin tafiya yaki amma idan sun kyautata ikilasi tsakaninsu ga Allah sun yi ikilasi wa Allah ga manzon Allah sai Allah ya ce ma alal muhsinin sabil duk wani mai kyautatawa to ba za a dau hanyar ukubatar da shi ba yasa malaman fiqh anan suka fidda wata ka'ida cewa ma alal musina min sabil ay min tariqi bil uquba mutun ya saba ma kyautatawa yaron ka ne a kasuwa yaron ka ne a gida a'a wani aminin ka ne kasuwa tana hada ku da shi shekara da shekaru alkhairin sa ka sani baka taba ganin sharrin sa ba sai aka samu wata rana daya Allah ya kawo ta jarabawa wani abun ka ya halaka a hannun shi to a ka'idar malaman fiqh sun ce ko ka je kotu ba za a biya ka ba domin ka'idar ma alalin muhsin min sabi ai da ya kyautata ma ai dalilin sa ka ci gaba ka samu alkhairi shine almusin din wanda ba ganganci bane sannan kuma ba son zuciya bane in kaddara ce daga Allah abin ya salwanta a hannunsa kuma naka ne a ka'idar fahimtar wannan ayar abun wa'ansu malaman sun ce ko kotu aka je ba zai biya ka ba domin Allah ce ma alalin musulina baya kan masu kyautatawa min sabil ay min dariqin bil uquba a kamo ta hanya ta ukubantar da su Allah bai yadda ba wannan istinbadin malamai ne yanzu misali kamar addu'afa wal marda kafin su zama masu raunin kafin su zama marasa lafiyar ai da sun fita jihadin a fahimta amma yanzu ga uzurin rashin lafiya ga uzurin rauni ya hana su fita yakin to Allah ba zai kubatar da su ba domin Allah adali ne kuma karimi ne an fahimta saboda ka da sun yi lokacin da suke da dama lokacin da suke da ikon yi amma yanzu wata larura ta hana su yi saboda ka Allah ba zai kubatar da su ba kai hasali ma Allah lada zai ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya saba da wani aikin alkhairi kamar azumi wani jihadi yake kuma Allah ya kawo jinya ko tafiya a'a mai yawan kyauta ne mai yawan sadaka Allah ya kawo jarrabawa ko talauci yazo ko ya je banki ya kasa ga kudin sa bai canji ba sadakar bai yi ba to an gane to Allah lada ma zai bashi in dai ka saba alkhairi lokacin yazo baka yi ba kuma takura ce larura ce haka abin yazo bayan da zaka yi da shi to Allah sai ya ce mala'iku ku rubuta masa lada domin ni karimi ne ai na san abin da yasa bai ba dole tin sa bai ba saboda ka duk mutumin da yake ma alkhairi an zauna da shi an nemi dukiyar nan da shi shekara da shekaru to dan Allah kada wani abu bai taka kara ya karya ba a jiko da shi wannan baka yi wa Allah godiya ba ka tuna zaman da kai shekara goma shekara sha biyar shekara ishirin tun Allah bai tara ma dukiya ba da shi ake yi a hau a faɗi a kwana a tashi yau Allah ya kai ka matsayin da ya kai ka shi kuma Allah ya yarda ya bar shi a yaranka Allah ne ya so ai da Allah ya so sai sai ta juye ai sai ya zama mai gidan ka zama yaran bayan da zaka yi haka Allah ke da iko sa ai nawa ake yi yara suna bi iyayen gidansu ba za su kirgu ba to kai Allah ne ya so ka zama uban gidan Allah ne ya so kai ne ka zama ogan shi ya zama yaranka idan Allah ya so cikin kun fe kun sai ka zama yaron ya zama ogan bayan da zaka yi malam ahmad tijjani suburuntum Allah ya kara masa lafiya yake cewa wani mutum ya zo yake ba shi labari a garin bauchi akwai wani bawan Allah ne tarun arziki Allah ya masa arziki akwai wasu almajirai suna zuwa kofar gidan su kwanta ko zauren gidan haka ko a ba su abinci ko a kore su da Allah ya yi wani juyin daga cikin wannan almajiran akwai wanda ya sai gidan gaba daya gidan da yake zuwa bara Allah ya ɗaga shi ya mai arziki aka tsaga gidan za a sayar kuma ya siya wannan abun abun mamaki ne gun Allah ba abin mamaki bane ba abin mamaki bane to duk abin da ka gani a hannunka Allah ne ya so ya zauna in ka ga mai gadi kar ka wulakanta shi in ka ga dan dako kar ka wulakanta shi in ka ga lebura kar ka wulakanta shi na rantse muku da Allah in Allah ya so ya mai da kai wannan ko ba da zaka yi sau ɗan adam ya zama mai karamci karka yi girman kai karka yi alfahari Allah baya son masu alfahari Allah baya son masu girman kai ka yi tawazi'u kullum ka dinga kaskantar da kai to kana ɗaurewa ni'imar da Allah ya baka kafa kenan kana tabbatar da ni'imar da Allah ya ma amma girman kai da ɗagawa to kamar kana kunce mata igiya ne za ta iya guduwa Allah ya kiyaye mu da girman kai Allah ya kiyaye mu da ɗagawa Allah ta'ala yake cewa ma alal muslimin sabil wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne Allah ne yawan jinkai ne na'am ayata gaba ولا على الذين إذا ما أتوك لتحويلهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
da aka ce laisa ala du'afa'i wala ala marda wadancan babu laifi a kansu wannan shi ma babu al'aqaf wala ala allazina idza ma atauka ai waɗannan da suka zo wajen ka ya rasulullah sun ce manzon Allah ga mu mun zo ba mu abin hawa a tafiyaki da mu ba mu da komai ba za mu iya samun damar abin hawa ba amma mun zo mun kakan mu ka ba mu abin hawa mu da ni shine wala alal ladina idza ma atauka litahmilahu qult la ajidu ma ahmilukum alai manzon Allah ka bude baki kace baka da abin da za su hausa tafiyaki in ba su da raƙumi ko doki sakuran zauna a gida baka da wani abin da zaka kawo su hausa tafi baka da shi kai ma faɗar wannan da kai tawallau ya suka juya baya wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam idanuwan suna zubar da hawaye hasanan domin tsabar bakin ciki Allah ya ji duma yin fiƙon ba su samu abin da za su wasu fiyaƙi ba ba su da doki ba su da jaki ba su da ragumi amma ga ƙarfi manzan Allah ba mu abin hawa mu tafi manzan ya ce a baitul mali babu nima a gona babu suka buga suka buga suka rasa abin hawa kuma da kafa ba zai yi ba yanzu kuma suka kama kuka bakin ciki damuwa ba su samu abin da za su je ba malamai suka ce waɗannan mutane mutane ne guda bakwai lokacin da za a je tabuk akwai ana ce musu ma albakka'in haka wasu malamai suke ce musu albakka'in akwai ma'aqal bin yasar akwai sakar bin khansa akwai abdullahi bin ka'ab al-ansari akwai alaba bin zaid al-ansari akwai salim bin umayr akwai sa'alaba bin gulma akwai abdullahi bin ma'aqal al-mazli wadannan sune guda bakwai sune su zo sai manzo Allah ga mu ba mu abin hawa yace babu so kuma suka dinga kuka hazanan Allah yajdu wa yaqul ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam imam al-bagawi yace sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah qad nadabna ila al-khuruj haqiqa Allah ya ladabtar da mu akan mu fita yaki tare da kai fa ahamilla manzo Allah ba mu abun hawa mutum manzo Allah ya ce babu abun hawa sai maliki ce waqtalafu fi qawlihi li ta'milahu sun zo domin ka nemi abin hawa a gunka ya rasulullah dan abbas ya ce sa'aluhu an ya'milahum ala dawab sun zo sun ce manzo Allah ba mu dabbar da zamu haura gumi ko doki ba mu wa an suma daga cikin malamai suka ce sa'aluhu an ya'milahum ala al-khifaf al-marfu'a ta kalma ma ba su da su takalmi da za a sa a tafi jeji ba su da shi haka wa su malaman suka ce wanne an al-maqsusa li yaghzu ma'ahu domin su je su yaki tare da manzon Allah fa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace da su la ajma ahmilukum alaihi ba ni da abin da zan ba ku ku hau ku tafi yaki tawallaw wa hum yabkun suka juya baya suna kuka ya ƴan uwa waɗannan su ne sahabbai fa wanda sun yi dakon wannan addinin a wuyansu har Allah ya karɓi rayuwarsu gashi su Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su ƙarfi abin da zai zama sinadari su hau su tafiya ƙiri ba su da shi kuma Allah ya san ba su da shi suke kuka wa'ansu takalma takalma ba su da shi takalmin da za su sa su fita jeji ba su da shi domin tsafa rage talauci amma ba su shahara ba ba su canja sabon kuɗi da tsoho ba sun ƙara ba su yi ba ko ba gaskiya ba ne ba su yi ƙarya ba ba su yi ha'inci ba ba su yi yaudara ba sun rike imaninsu sun mutu da mutuncinsu abin da ya sa mutanen yanzu a galabiya Allah ya zare kwarjinin mutane a idan wasu daga cikin mutanen rashin gaskiya ne za ka ga mutum babban mutum da kima a shiga da kwarjini a suna amma Allah ya cire kurjininsa a idan mutane macuci ne a zalimi ne ɗan jamfara ne iya zalunta na ƙasa da shi ya take masu haƙoƙinsu shi yasa Allah ba zai bari ya yi mutunci a idan al'umma ba ko mazinaci ne ko ɗan luwaɗi ne ko ɗan cin kuɗin ruwa ne ko ɗan cin riba ne wallahi duk girmanka in ka gance wane wane wane wallahi a baki ne kawai amma girmanka baya cikin zuciyar mutane amma duk talaucinka in ka tsare gaskiya in ka tsare haƙoƙin Allah ba ka cuci ɗan adam ba ka kiyaye iya ƙoƙarinka wallahi sai Allah ya sa ƙimarka da mutunci ka'idan al'umma wannan shine ka'idar rayuwa kawai amma mutunci ba da kuɗi ake siyansa ba ba da riga ake siyan shi ba ba da shekaru ake siyansa ba da tsare gaskiya da tsare mutunci ake siyan mutunci saboda ka yanzu ga dukiyar nan ba mutunci ga dukiyar ga mulkin ga arzikin amma ba kima ba daraja domin an nemi su ta banka-banka da karma-karma da cuta da cuwa-cuwa ya sa mutuncin da muhabar Allah ya ɗauke ta kuma wani bala'in ma da wani kaskance sai an je lahira inda ba tuwo ba Allah ta'ala ya taimake mu a ga zamana ya mana albarka za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya agaza mana muna addu'an Allah ta'ala ya ji kanmu ya shiga mahaifanmu muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu da zuriyar mu ya ɗora mu a tafarki madidici muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu yi mana albarka ya samu yi lafiya mu kammala lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara roƙon Allah da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka tabbatar da mu kan tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka ka samu yi lafiya ka samu gama lafiya Allah ka samu yi lafiya ka samu gama lafiya Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka tsare mana iyalan mu Allah ka tsare mana dukiyoyin mu da rayuwar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka dukkan mu nan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su abin da muke tsoron faruwar su Allah ta'ala ka ya ainihin tsare mu daga fadawar su Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu da wannan jiha da garuruwan mu na musulmai abin da ke gaban mu na siyasa da zabi Allah ya kai hannun mu kan daidai Allah ta'ala ya kai soyayyar mu da kaunar mu kan abin da ya zama alkhairi gare mu Allah ta'ala muna roƙonka kar ka bar mu da wayen mu da soyayyar mu da dabarar mu Allah ka shiga tsarin mu ya rabbal alamin Allah ka kai hannun mu kan daidai Allah ka danka mu hannun wanda kake so cikin imani Allah ka danka amanar mu kan wanda ka yarda da imanin sa ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka samu yi lafiya mu gama lafiya akwai dan uwa malam Isa da aka masa rashi ya wajen sati guda to Allah ta'ala ya kaddara ya dawo tun jiya wasu daga cikin wakilai sun je gida sun masa ta'aziyya to yanzu gashi nan ya dadu wanda Allah ya sa ya samu dama zai iya mai ta'aziyya da kuma addu'o'i sun gabata dama Allah ta'ala ya ji kai shi yayansa da ya rasu Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani shi ma Allah ramma yana cewa akwai bukatar sa agun Allah mu taya shi addu'a to muna ƙara addu'a Allah ramma Allah ya biya bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya dafawa wannan rayuwa Allah ya sanya rayuwar mu albarka duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya dukkan bukatunmu a gun Allah na alkhairi Allah ka biya mana abin da muke fargaba ko tsoron faruwarsa Allah ta'ala ya tsare mu duk abin da ya taso wa al'ummar musulmai Allah ta'ala ka sa ƙarshen sai zama alkhairi duk yanda abin yake da rikici da fargaba Allah kai ne mai juya alkhairi da shari ya koma alkhairi Allah kai ne mai juya damuwa ta koma farin ciki Allah duk abin da zai bata mana zai dama mana lissafi Allah ka mai da shi alkhairi ya rabbal alamin Allah ka mai da aqibat da kuma alkhairi gare mu ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh